أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دهدو قوة بيو وتنصفر كنن هجرة منذن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيد تريه دا أربعين دبيو wanda ya daidai da sha ɗai ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi shekara ta dubu biyu da ashirin tun ga kafin lokacin coronavirus aka tsaye da karatun tafsiri a wannan masallaci bana ba mu samu yin tafsiri a nan imamu malik ba sai aka yi shi a bonfere kuma ga watan ramadan ga dukkan alamu mutane sun ga cewa tafsirin nan bai dace a yi shi a nan ba za mu tattauna da ‘yan uwa mu ga abin da ya kamata a yi. Amma dai tafsiri na sati-sati shi kan tabbas insha Allah yana nan. To, a inda muka tsaya a can ga waɗanda suke biye da mu, mun shigo cikin kisa annabi Nuh alaihi salam sai lokaci ya muna halinsa a cikin suratul A'raf a wato aya ina ganin ta 60. To a yau za mu koma farkon kissar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul A'raf za mu tashi aya ta hamsin da takwas zuwa aya ta hamsin da tara a shafi na ɗari da hamsin da takwas. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaran ba Allah ya ce, laƙad arsalna Nuhan ila ƙaume.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم wannan kissa kissa ce ta annabi Nuhu alaihi salam Allah yana kawo mu kissoshin al'ummomin da suka gabace mu don mi don mu dauki wa'azi afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim walil kafirin amsaluha laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك da a tabbatar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin dalilan da yasa Allah yake ba mu kissoshin annabawa dan saboda mu dauki wa'azi ga irin abin da suka hadu da shi idan ya hadu gare mu ba gare mu farau ba balle gare mu ƙarau kamar yadda ake faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙad arsalna Nuhan ila ƙaume, haƙiƙa mun aika annabi Nuhu izuwa ga mutanensa. Lam wagga malaman tafsiri suna kiranta lamul muwatta alil ƙasami, asalin shi wato ko muwatta alil ƙasami duka ana faɗa, an gane ko wato akwai rantsuwa da aka shafe gaban wannan lamun. asalin shi wallahi laqad arsalna nuhan ila qaumi kenan tabbas an gane ko mun tura qad tana nufin tabbas in ta zo tare da fi'ili madi tana nufin abin tabbas ne duk da yake ɗaya daga cikin malaman lugha ibn hisham al-ansari yace qad ba ta ƙara ma madi komi domin an ce arsalna ai an riga an tura to kenan ai ba ta bukatar ta ƙara mishi ƙarfi aka ce a'a kawo ta din ai ba banza bane kadkin tana ƙara mishi ƙarfi amma in kad ta zo da tare da fi'ili mudari'i malaman luga suka ce tana nufin abin yana yiwuwa kaga in nace qad jaa tabbas ya zo hakika amma in nace qad yaji'u tana yiwuwa ya zo amma suka ce banda lokacin da aka danganta ta zuwa ga Allah subhanahu wataala ba a danganta fi'ili ga Allah a ce yana bukatar shakka dan Allah baya shakku inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard yasa in kaga kar ta zo an danganta ta zuwa ga Allah kaka ce yana yiwa qad ya'lamu Allah alladhina yatasallaluna minkum liwada qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا wannan ba ta nuna Allah yana shakka ko abin yana yiwa ko bai yiwa sai dai in baka san Allah ba na fata an fahimta da haka dai laqad arsalna nuhan Allah yace tabbas haqiqa mun aika nuhu an gane ko ila qaumihi zuwa ga mutanensa kalimata nuh an gane ko kafin wannan kalima shi annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni akwai sabani tsakankanin malamai shin annabi Nuhu shine farkon manzanni ko ko annabi Adamu ne farkon manzanni wannan mas'ala tana da muhimmanci waɗansu malamai suka ce annabi Nuhu shine farkon manzanni dalilin su kuma an gane ko saboda mi saboda a cikin hadisi na shafa'a wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim idan aka zo mutane za su neman ceto za su ce ya nuh anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni sai suka ce to wannan shine ke nuna cewa annabi adamu ba manzo bane to sai wadansu malamai suka ce a'a wannan awwal shine awwaliya ce muqayyada ba mutlaqa ba to sai suka kawo maganganunsu na farko akwai hadisi da abu huraira an gane ko ne da cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunanul tirmidhi imamun nisa'i ko imamun nasa'i ya kawo shi a cikin as-sunanul kubra an gane ko wannan sun ce anta awwalu rusul ila ahli al-ard kai ne farkon manzanni yadda mutane za su faɗa lokacin neman ceto zuwa ga mutanen ƙasa amma sai mu zo zuwa ga waɗansu hadisai akwai hadisi na abu dhar kuma akwai hadisi na Abu Umama radiyallahu an wanda Imam Ahmad da Imam Tabrani sun fitar da shi da lafuzza daban-daban da fuskoki daban-daban da waɗansu malaman hadisi wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna cewa annabi Adam annabi ne domin mi domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce nabiyyun mukallam nabiyun annabi ne mukallam wanda an yi masa magana kenan Allah subhanahu wataala yayi magana da shi kamar yadda ya magana da annabi Isa kamar yadda ya magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima to amma annabi Adamu wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya magana da shi kana Adam nabiyyun mukallaman an gane ko kana bainahu wa bain nuhin wato ashratu qurun abin da a tsakanin shi da annabi Nuhu karni goma kenan shekara dubu in mun ɗauki shekara ɗari ake nufi da karni wa kanatin rusulu adadin manzanni sun kasance salasu mi'atin an gane ko salasa mi'atin wa hamsa ta ashar wa hamsa ashar wato adadin manzanni salasu mi'a ɗari uku wa hamsa ta ashar da sha biyar sai ya ce jamman ghafiran wato jama'a mai yawa shin adadin manzo ɗari da goma sha uku ɗarin kawai koko dubu ɗari da goma sha uku tunda shi bai faɗa ba bai ce hamsata ashara alfan ba salatu mi'a wa hamsata ashar sai yi shuru wadda yawa daga cikin malamai sun tafi cewa ɗari da wato ɗari uku da sha uku ake nufi ba dubu wato abin nan ɗari ba da sha uku jamman gafiran to amma jamman gafiran kuma yana nufin suna da yawa to kaga wannan da wannan ne waɗansu malamai suka tafi cewa adadin kilan za a ɗauki matsayin dubu sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-anbiya'u annabawa daga cikin su mi'atu alfin su dubu ɗari ne wa arba'atun wa ishruna alfan da dubu ashirin da hudu to kaga wannan ya nuna muna adadin annabawa to sai waɗansu malamai suka ce ala tahqiq annabi adamu shi ma manzo ne meye dalilin da yake nuna cewa annabi adamu manzo ne rasul ne kenan ba nabiyu bane kawai suka ce to shi nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce nabiyyun mukallam annabi ne wanda Allah ya magana da shi kenan annabtarsa babu tantama abu na biyu sai kuma shi annabi Adam tsakaninsa da annabi Nuhu akwai shekara ɗari shekara dubu ƙarni goma to a waɗannan mutane suna da addini kuma suna da tauhidi domin dukkansu suna matsayin tauhidi kamar da nasoshi suka nuna sai bayan zuwan annabi Nuhu ne sai suka ce anta awwalur rusulu ila ahlil ardi domin shi annabi Adamu da aka turo shi lokacin babu shirka كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا kenan daga bayan shirka ta zo kenan shi annabi adamu annabtarsa kafin shirka ta bayyana bisa doron ƙasa kenan shi yasa shari'ar da aka bashi ko da hawa'u dai aka ce ya shiryar da ita ai ya zan manzo zuwa gare ta shi yasa shi ma sai aka ɗauke shi matsayin annabi to da nan ne zaka gane cewa akwai wata mas'ala da malamai suke cewa inda Allah subhanahu wata'ala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ulul azmi min ar-rusul suka yi hakuri sai wadansu malamai suke to ai Adamu bai daga cikin su domin mi domin ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma to kaga in annabi Adamu ba rasulun bane ai bai dace ma a sashi ciki ba don shi bai saka ma cikin manzanni balle a ce wato bai daga cikin ulul azmi minar rusul ina fata an fahimce ni amma in an dauki cewa shina daga cikin ar-rusul to nan ne za a istithna in shi a ce walam najid lahu azman fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul bai daga cikin su da fatan kun fahimci wannan mas'ala mas'aloli ne da malamai Allah ya taimake mu laqad arsalna nuhan ila qaumihi Allah ce mun tura annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa kalima ta nuh ba asalinta ta larabci bace domin wannan lokaci babu yaren larabci ko akwai larabci babu to sai aka ce suna in ba na larabci bane a jami in ji mutane musu ka ce bobawa to ai mamnu'un min as-sarf ne bai daukar tanwini to kuma gashi nuhan ya dauki tanwini ya akai haka malaman nahwu da suke suna da wayo sai sun tai sun nemo illa sai suka ce banda sunan da ya kasance yana da haruffa guda uku a tsakiyarsa akwai sukuni to shi banda shi ko da ba na larabci bane shi wannan yana daukar tanwini misali wa ila adin akhahum huda kaga hudan harufa ne guda uku kuma tsakiyarsa akwai sukuni ina fata an fahimta kenan nuhu sai wannan alaka ta dauke shi shi yasa ustadu dr fadl samar ra'i yake cewa waɗanda suke cewa shi tanwini kawai yana nuna bambanci tsakanin ma'arifa da nakira tunda in mun ce rajulun nakira ne ar-rajulu ma'arifa ne kawai shine aikin tanwini ya ce wannan ba gaskiya bane tanwini yana da aiki cikin larabci daban-daban daga ciki zai bambanta tsakanin ma'arifa da na kira rajulun ar-rajul sannan wani lokaci tanwini zai zo don ya bambanta maka asalin kalmomi guda biyu kaga yanzu in nace hassan to tana ɗaukar ma'ana guda biyu idan muka ɗauki cewa hassanun tanwinin shi na asali na kina daga alhusnu ne shine abu mai kyau in kuma muka ɗauki cewa muka ce hassanu muka tsaya to daga alhissu ne shine abin da ake ji kaga tanwini nan shine yake bambanta maka waɗannan kalmomin sannan yace tanwini na zuwa dan ya bambanta ma tsakanin aslin kalima da kasancewa ta ta tashi ta koma alam suna cikakke misali in nace fadlu sunan mutum kaga bani cewa fadlun sai in yi mishi abin ga amma in mai tanwini ya koma suna fadlun misali safwan in sunan mutum safwan ne sai mu ce safwan ba mu cewa safwanun amma kuma idan sunan dutse ne tunda asalinsa sunan dutse ne safwan za mu cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda a cikin suratul baqara da dai sunayen da suke kama da hakan ga sannan yace daga cikin aikinsa yana zakkuwa dan ya bambanta maka suna da sifa in an ce suna da sifa in nice hadha in nice hadha awwalun wato matsayin sifa shike an gane ko tanwini kenan amma in nice hadha awwal sunan mutun ne kenan kaga ba sai dai masa wato tanwini ba sannan yace kuma daga ciki yana zuwa ya bambanta maka cewa kalima in akwai ta cikin yaren larabci ana iya samunta kuma ba a samunta cikin wato ana samunta cikin larabci kuma da cikin da yaren da ba na larabci ba to in qur'ani ya kawo ta koko cikin larabci to in an yi mata tanwini zaka gane cewa wannan kalima asalin ta larabci ce in babu tanwini sai dai a ce tana da masu kama da ita a cikin yaren larabci misali sunan iblis shaytan ya kamata a ce iblisan inda ya kamata a yi masa wato tanwini amma bai zo da tanwini ba walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin amma kuma in muka diba akwai masdar ablasa yublisu iblasan an gane ko kenan ya tasu muwa sun yi daga alyasu shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi cewa wannan abin nan ne kamar yaqub kalima ta yaqubu in an yi mata tanwini an kace yaqubun shine wato namijin abin nan wata dabba sannan mun kace qarun yana nufin daga mai yawan hada abubuwa daga karana ne ya hada abubuwa amma da yake bai dauki tanwini ba ya nuna maka dacewa ne aka samu tsakankanin waɗannan sunayen dan haka dole sai ka fahimci wannan har da ibnu malik da yake babban malamin nahau ne da yace tanwini yana shiga cikin sunaye baya shiga cikin abin da ba suna ba sai aka ce banda tanwini daya shine tanwinu tarannum cikin sharhi wanda suka ce to ibnu malik wake ne bai tsaya da sharha ba kuma tsaya kuna cewa bai kawo kaza bai kawo kaza ba ina fata in bice أقل اللوم عاذل والإتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا kaga tanwini ya shiga cikin fi'ili kuma alhali kuma tanwini taramun ne kullun dalilin sha'riya to laqad arsalna nuhan ila qaumi Allah ce tabbas mun tura annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanensa menene sunan kabilar annabi nuhu ba a kawo ba sauran annabawa waɗansu daga ciki zaka ji an faɗa cewa a waɗansu ayoyi a ce ila qaumihi a waɗansu ayoyin kuma za a ce mi za a ce zuwa ga ƙabilarsa misali wa ila adin ta ce mi akhahum huda kaga ƙabila ta adawa wa ila samuda akhahum saliha samudawa an tura musu ɗan uwansu shine salih to amma shi annabi nuhu duk cikin alqur'ani sai a ce ila qaumihi ba a faɗi ƙabilar ba sai malamai suka ce abin da yasa saboda a wannan lokacin mutane ba su yi yawan da suka rarrabu zuwa ga kabilu kabilu ba duniyar tana sabuwa mutanen ba su rarrabu kwarai ba an ka san kabila kaza kabila kaza kabila kaza shi yasa alqur'ani bai tsaya zuwa ga wannan bayanin ba kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a cikin suratu yunus inda kawo wato jan kissa annabi nuhu laqad arsalna nuhan ila qaumi mun tura annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa qaum kalima ce wadda waɗansu ka ce ai jam'i ne na qa'im ya an ce qa'im sai a ce jam'in shi alqaum amma zance mafi inganci a kalima ta alqaum ba ta da alaka da alqa'im wanda an tsaye sannan kalima ce wadda ana amfani da ita asalinta a cikin yaren larabci tana nufin in an ce alqaum maza mata ba sa shiga ciki sai in an samu qarina domin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hijr a cikin suratul hujurat yace ya ayyuhallazina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن كاغا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء كاغا ما تبو شيغا تيكي با amma wani lokaci an ce alqaum mata suna mata suna iya shiga ciki amma da karina kenan asalin kalimar mata ba su shiga ciki sai an samu karina da za ta nuna hassu sun shiga ciki domin an ka ce mutum ka zo an gane ko da kai da iyalanka idan mutum ya zo da iyalan shi kaga zai iya zuwa da ƴaƴa duk suna cikin iyalansa kina an ce an kira mutum an gane ko misali zamu iya cewa wanda ya zalunce ka ai ya zalunci ƴaƴanka kaga amma su ba su ya zalunta direct ba to haka an ka ce alqawmu mata suka zo sai a ce to taglib ne akai amma asalin lafazin ba ya duka su mun fahimci wannan لقد أرسلنا نوحا إلى قومه التي حقيقة من تورى النبي نوح إلى قومه زواج متاننسا فقال سي النبي نوح يتي ألفا تفيد التعقيب كيف أي بأتي ثم قال با domin an ce summa ma'ana an ɗauki lokaci mai tsawo sannan an ka ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa qala to ita wawun ba ta nuna tana nuna wato an yi abin amma da gaugawa aka yi shi ko da jinkiri ba a sani ba amma an kace faqala tufidu taqib an aikata abin nan kai tsaye domin su annabawa ba mutane bane masu yin jinkiri game da abin da Allah subhanahu wataala ya umurce su kai na an ka gaya maka wani abu sai ka tsaya kana shakka kana cewa to wai abin nan ko malam ya gane shi da kyau ko ko abin nan wai hakika ko haka Allah yake so kaza kaza a su annabawa da Allah ya ce ayi to ba su tsayawa shakka domin mi domin sun san wanda ya faɗa din amma mutanenmu yanzu an kai bayani an ka kawo ayoyi da hadisai a yi bayanin a yi bayanin saboda wato turanci da turawa sun yi muna tasiri za ka ga mutum ana karanta ayoyin alkur'ani amma sai ga shina shakka game da ayoyin alkur'ani amma yanzu da an ciro wani labari ko wata tiyori daga turai aka ce sai yan doctor and ko sai yan professeur en Europe to kaji sai kaji hankalin shi ya kwanta e an ce RFI ta ce Radio France International sai kaga ya dauke magana da muhimmanci amma an ka ce annabi ya ce sai ce inna qur'ani na ma shi bai ma yarda ba in kuma ya sai ce to ni dai abin gare an dai kawo ayoyin gana da sai to ka gani faqala kai tsaye annabi nuhu bai tsaya wasa ba faqala annabi nuhu yace an gane ko ya qaumi ya ku mutane da wannan shine almunada kiran suna ya qaumi almunada almunada wanda an kai idafa zuwa ga ya'ul mutakallim salo biyar gare shi a cikin yaren larabci kaga nan ya qaumi a cikin alqur'ani kenan amma in a cikin yaren larabci ne fuska guda biyar gare shi kana iya cewa ya qaumi ko ka ce ya qaumi ka kawo ya'un din ko ka ce ya qauma an gane ko ka cire kai wato kamar da kasrakin ta koma fatha ko ka ce ya qauma ko ka ce ya kaumiya duka kuskoki ne guda biyar a larabci a cikinsu kakka ji wani ya faɗi ka san dan jami'a kullun jiran shi ka shiga wani abu wanda akwai kuskure ce ka yalla mai mallamin dan yamance ya sa ya kauma futna ya kamata ce ya kaumi kai kokari kai karatu mai kyau sannan munada a cikin yaren larabci yana da wato ka'idodi guda biyar suna in za a kira shi a cikin larabci ka'ida biyar gare shi sunan nan yana iya zamantowa na kira na kira maqsuda in an ce na kira maksuda sunan da ba a ka alif da lamun ba amma wanda ka kira ka nufa ka kira shi kamar yanzu in ka ce ya rajulu to rajulu don ba za ka yi masa sai ka yi masa i'rabi mabniyun ala dhammi fi mahallin nasbi tunda ya matsayin fi'ili take unadi kenan sannan kuma idan ya zama to na kira ce ghaira maksuda wanda baka yi niyya ba ma'ana kawai ka yi kira ne hakan ga amma ba abin ka kira ba sai ka ce ya manzaran jamilan ra'aituhu ya manzaran shi manzaran kin nan da kira ne gaira maksuda baka tantance shi ba to sai zamanto maf'ulun bihi kuma kaga wato fataha ta bayyana gare shi an huta sai ya zamanto kuma suna ya zamanto ma'arifa ne in ya zamanto ma'arifa ne shi ma mabni yake komawa in yana da alif wal lam ya ayyuhar rajul zaka ƙara ayyuha to kaga nan sai ka ƙara ayyuha ka tai zuwa ga ar-rajul shi ma dhamma zaka yi mishi baka cewa ya ayyuhar rajula sai kuma in ya zamanto alam shi ma dhamma za a yi mishi ya ibrahimu ba ta ya ibrahima sai ka ce mabniun ala dhamm fi mahallin nasb maf'ulun bihi sai kuma suna wanda ya kasance mudafun ne to shi ma nasba ake yi mishi an gane ko misali idan ya zamanto a akwai idafa misali in muka ce idafa kamar a ce da'iyatu Najeriya wato da'iya na kasar Najeriya sai ka ce ya da'iyata Najeriya saboda idafa sai ka masa maf'ulun bishi wannan muna kawo shi ne saboda larabcin dole sai an san shi za a iya sanin abin da alkur'ani ya kumsa faƙala sai annabi Nuhu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ya kira su da sunan mutane saboda al'ada ce ɗan adam ba zai zo da sharri ba zuwa ga al'ummarsa al'ada ce da kaga mutum zai iya zuwa da abin da zai hallaka al'umma ya gurbata ba zai taɓa yiwa ba babban abin da turawa suke koya ma ɗan ƙasa patriotism shi ne kakka yadda duk abin da za a baka ka kawo abin da zai cutar da ‘yan ƙasa ka da ‘yan uwanka ya ƙawun sai fara da kiransu cewa shi nasu ne daga cikinsu yake ina fatan fahimce ni amma ina yanzu kasashenmu kasashen da ake cema duniya ta ta uku ko menene waɗanda muke ‘yan rabba naka wadata mu shi da tunanin da ya zo ya muna dandazo a cikin ƙasashenmu. Shi yasa wani yake cewa wanda yake satar dukiyar al'umma sai ya kai a wata ƙasa, to kamar mutum na wanda ya ɗauke abincin gidansu da dukiyar gidansu ya kai ma wani ɓarawo ya ba shi kyauta. Shi dai ɓarawon nan ba zai gode maka ba kuma ba zai biya ka ba, sannan ‘yan uwanka ba za su yarda da kai ba, ko za su yarda da kai. Kaga duk ka bata, shi wancan ba zai sa kanka ba, bai ɗauke ka mutum ba. wani kuma daga cikin mufakkiri ne yake cewa in dai har kana iya in har za ka iya wato ka gamsar da kuje cewa zuma ya fi wato abin nan kashi tunda shi kuje in yaga kashi can na yake to in kana in har za ka iya yi masa bayani ya gane cewa zuma ya fi kashi to kana iya yi ma mutanen da ke rayuwa a cikin ƙasashenmu na Afirka da kuma ƙasashen da su ci gaba ba yin bayanin ce musu cewa wato ɗan adam ya fi dukiya muhimmanci ko ko ƙasarka ta fi wato dukiya muhimmanci sai dai ina sai dai a sayar da duki wato allazina ba'ul watana bil batan inji wadansu an sayar da ƙasa da abin da za a samu na abinci Allah shi muna tsari fa qala sai annabi nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bauta ma Allah wanga shine umurni na farko a cikin alqur'ani umurni na farko tartibi kun san qur'ani yana da tsari guda biyu tsarin da ya sauka ba haka aka tsatsara shi ba anan so idan muka dauki yadda tartibul mushaf shike ba tartibun nuzuli ba kullun ka bambanta alqur'ani ya sabka waqa'iq hawadith ana sabkar da ayoyi to amma a ƙarshe ba haka aka tsara shi ba to in muka dauki yanzu yadda yake a hakan umurni na farko cikin alqur'ani shine bauta ba Allah subhanahu wataala da ka dauki bakara ka kare da fatiha ka shiga bakara ka tahi masu imani alladina yu'minuna bil ghaib ka tafi munafiqai wa minan nasi man yaqulu kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun sannan ka tafi zuwa ga munafiqai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin da ka kare ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku shine umurni na farko don mi dan saboda ibadar da ita Allah ya halicce ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun annabi nuhu yace i'budullaha ku bauta ma Allah fi'ili na i'budu wato daga abadana ya'budu an gane ko fi'ilin sa madi fatha uku abada ya'budu kenan fa'ala yaf'ulu ibadatan ibada kuma tana nufin ashay'ul muzallal abinda aka tsara aka tantance shi aka hore shi aka gyara shi shi yasa suke cewa tariqun mu'abbad hanya wadda an gyara ta an tantance ta an gane ko kamar yadda tsarfa yake faɗa fauqa mawrin mu'abbadi amma in mun zo a cikin shari'a malamai suka ce to ita ibada karan kanta ana kiranta at-tadhallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima التظلل والخضوع yin kankan da kai lillahi ta'ala ga Allah hubban kana mai cike da son ubangiji wa ta'zimin kuma kana mai girmama Allah domin in akwai son Allah babu girmama Allah babu ibada in akwai girmama Allah kuma babu kaunar Allah kuma babu ibada haka dan adam in kana son shi baka girmama shi lamari bai kyau ba in kana girmama shi baka son shi munafinci ya shigo kenan shi yasa dole sai ka hada waɗannan in kana son kai mu'amala da mutane ka so su kuma ka girmama su in kuma baka son mutum to ka bashi matsayin shi malamai suke cewa la yumkin an tuhibba jami'an nas bai yiwa ka son duk mutanen duniya bai yi dan wani sai ya ma ba daidai ba wani kuma shi bai son ka amma walakin yumkin an tahtarima jami'an nas yana yiwa ka mutunta kowa har makiyinka kana iya ka bashi matsayin shi in ya faɗi magana gaskiya ko ya aikata abu da gaskiya kace gaskiya ne ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فقال سننكما كلمة واتو العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية كتوى اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إن أنت إبادة شيني اسم سونا جامع يا هدو شامل يا تترو لكل ما يحبه الله ويرضاه قدو أبند الله يكسوكما يا يددشي من الأقوال نفزنشي والأفعال مغنغنوكينا دكما أيوكا al-zahira waɗanda an bayyane ana ganin su kamar sallah wal batina da waɗanda an boye kamar niyya dole sai in Allah ya yarda da wannan sallah ake saya masa suna ibada in dai Allah ce bai yarda da abu ba to shikenan Allah bai yarda da sabo ba qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al kufr Allah bai yarda da kafirci ba dan haka kaka aikata ka zo kai irin na kafirai ka ce lausha Allahu ma abadna min dunihi min shay' kalima ta i'budu Allah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuh ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba ko malakum min ilahin ghairi kina a wata qira'a wato Imam al-Kisa'i da Imam Abu Ja'far sun karanta malakum min ilahin ghairi sauran jamhur guda takwas sun karanta malakum min ilahin ghairuh kai hattara kakka joni ya karanta malakum min ilahin ghairihi kace a yayi kuskure ka san ko da wace qira'a yake karantawa bari haka san kirawo in sai ka ce to wannan babu shi Allah ya kyauta wannan tana nuna kalimar tauhidi domin ibudullah tana tabbatar da bauta ga Allah malakum min ilahin ghairu tana kore bauta ga wani Allah kun san kalimar shahada ta gino ne akan annafiyu wal isbat la ilaha illa Allah to kalima malakum min ilahin ghairu ko ghairihi tana nufin la ilaha i'budullaha tana nufin ku bauta ma Allah kalimar shahada ba ko da yaushe na ba za ka ganin ta la ilaha illallah wani lokaci sai gane ta ba irin yadda ka sani ba sai ka zo da wani tsari ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to ubudu rabbakum tana nufin illallah fala taj'alu lillahi andadan tana nufin la ilaha illallah kenan fala taj'alu lillahi andadan la ilaha اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلا الله كلمة شهادة كينا سأل الله يمنى ميتو shi yasa malamai suke cewa kalimar shahada ta ginu ne akan al-mantuq in an ce al-mantuq abu ne wanda cikin lafazi yake annafi wal isbat mantuq ne abinda aka kore da abinda aka tabbatar a wajen malaman usulul fiqh mantuq duk da yake wadansu malamai sun ce min al-mafhumina kamar daga cikin mafhumuna amma Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yace nafiyun da isbatun wannan sarihun ne bai dace a sanya shi ba daga cikin wato al-mafhum abinda ake cewa an fahimta a'a annafi abu ne an-nutku an san shi korewa ne al'isbatu tabbatarwa shi ne abinda kalmar shahada ta kumsa. Kalmar shahada za ku ji ana kakkasa tauhidi kashe-kashe, dole na mu yi bayanin wannan saboda zamanin da muke ciki. Waɗansu sun ɗauki kalmar shahada a matsayin abu ɗaya, tauhidi ta suke guda ne. Waɗansu suka ce tauhidi biyu ne, domin mai taksimul ahadi. Waɗansu suka ce a'a, taksimul suna'i. Waɗansu suka ce taksim as-sulasi, waɗansu suka ce at-taksim ar-ruba'i. in an ce ahadi suka ce kawai in dai imani da Allah ya tabbata duk abin da zai zo ai bayan imani da Allah yake kenan kawai tauhidi guda ne wanda suka ce a'a biyu ne domin an ce la ilaha illallah an kore an tabbatas wanda suka ce a'a tauhidi uku ne akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma' was sifat ina fata an fahimce ni tauhidul uluhiyya kadai ta Allah da bauta tauhidul rububiyya kadai ta Allah a matsayinsa na ubangiji yadda da duk abin da yake na tasarrufi nashi nashi ne al-khalq wal milku wat tadbir tauhid al-asma'i was sifat shine tabbatar da sifofin Allah shi kadai yake da su sai wasu sun kace a ai wannan bid'a ne sun manta da akwai wata ka'ida a cikin usulul fiqh da ake cewa al-istiqra al-istiqra shine bin diddigin abu misali bari in baku misali yadda zamu ganewa yanzu in nace gabas nace yamma kudu, arewa, sama, ƙasa, akwai abin da na bari. Na bar wata jaha. To, madalla, in nace jaha ba ina nuhin jaha ta wani gari fa? To, da malamai suka dibi alƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sai suka tauhidi guda uku ne babu yadda za ka kawo wani tauhidi bayan su. Kuma akwai aya ta alƙur'ani da ta tabbatar da wannan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا شيخ ابن ثمين يتتغشي رب السماوات نن توحيد الربوبية والأرض وما بينهما فاعبده كبوتا مسا توحيد الألوهية واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا كاتب جم ميسونا الله duk kada gin mutum ka taba jin an sami suna Allah nan kasashen mu an ka samu mutum suna daga cikin sunaye waɗanda ba na Allah ba sai su canza shi sai an ka sama Abdurrahman sai ka zo su abubuwa wasu su ce mai Drahman ko ba haka nan bane sai an ka samu mutun Abdul Aziz sai a ce mai Aziz Abdul Majid sai su ce Majid su kai zuwa sha'ani ko ba haka nan bane to da an ka ce Abdullahi yanzu an ce da Abdu a ce mai mutuwa Allah kaga bai yi ba haushe sai ya kona ce dai su ko ba su turanci su suka ce abdullahi wai Allah na kuma layi ina fata an fahimta don haka wannan tauhidi ya tabbata waɗansu sun kai tauhidi kala hudu ne in muka ta tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat da kuma tauhidun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'atihi domin shi kadai Allah ya ce ayi ma da'a waɗanda suka ƙara wannan to dukkan su wani lokaci mahanga ce in an ka kalli inda za su haɗuwa za su haɗuri guda da haka kada ka ji wani ya faɗi abin da baka sani ba ka yi ƙoƙarin kore shi tambayi shi dalilai haka gani akwai abin ko babu to mu ko matsalar mu yanzu mutum kawai in dai bai san abu ba to ba ilimi bane kawai zahin kore shi sai an ce an ɗauko littattafai an fara bincike sai ka yi tsaye muki muki in ji mata sun ka ce sankande ka zo ka mutane sankande Allah ya kyauta kalimar shahada yan uwa musulmi tana da bukatar mu ɗan yi bayani akan ta ta fuska guda wato biyu zuwa uku na farko shine sharuɗan da ke tabbatar da ita na biyu abin da ke warware ta na uku sharuɗan kafirtar suwa kafin a ce mutum ya zan kafiri waɗanda abubuwa yana da kyau ya duniyar da muke ciki mu ɗanye bayanin su malamai da suka zo sai suka kawo baiti ko baiti tuka suka ce to ga abin da ke nuna sharuɗa domin yin abu a matsayin baiti na saka haddace shi da gaugawa sai suka ce ga su ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwa al ilahi min al andari aw ta riwaya min al awsari qad uliha ilmun dole sai ka kasance kana da ilimin ta ka tabbatar da ita ka san abin da ka faɗa almunafi lil jahali wanda yake kore jahilci to tunda mun haɗo ga magana muna buƙatar dalili Allah ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah kai annabi ka sani la ilaha illa Allah babu mai da gaskiya sai Allah mun samu dalili ko ba samu dalili ba sai mu sai zuwa ga abu na biyu yaqinun kuma yaqini sai kai yaqini ba kana shakka ba in kai yi shakka babu shi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu busu yi shakka ba kina almunafi lishak shi yakin yana kore shakka sannan kuma abu na uku al-ikhlas ya zama to kai ikhlasi lokacin da ka faɗi ba wanga ikhlasi na aiki ba a'a kai abin nan tsarkake da zuciyarka lokacin da ka faɗa ka yadda da abin da ka yi imani da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato abin nan wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din munafiqai da Allah kore imanin sai ce illa alladhina tabu wa to illa alladhina tabu wa aslahu wa akhlasu dinahum lillah sun tsarkake addinin su ga Allah asalin addini kuma kalimar tauhidi sai za ta fara shigowa kenan musu mun samu wato na uku al-ikhlas al-munafi lirriya'i walin-nifaqi shi wato ikhlasi yana kore munafinci domin zai tabbatar da tauhidi sannan kuma ikhlasi in kana musulmi kafin a karɓi aikinka ya zama to kayi don Allah da haka kishi a biyu gare shi shi wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yake cewa man qala la ilaha illa Allah as'adu an-nasi bi shafa'ati Abu Huraira ne tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya fi cancanta ya samu cetonka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dama na, na san da cewa akwai akwai wuyar wani ya riga ka tambayar wannan domin domin yana da kokari akan son mitara ilimi akwai wanda sun riga shi musulunta amma yafi kowa hadisai saboda shi ya mayar da hankali shi zuwa ga hadisan kamar yadda za ka haifi mutum kai ka ba kasuwanci muhimmanci shi ko ya ba karatu muhimmanci wa zai fi samun ilimi shi wanda ba amma shi a ce wai abu hurairah ya riwaya da yawa a'a shi abin da ya damu da shi a rayuwa kenan shi yasa turawa tun mutum yana karami sai a hankalci ina na ya fi so sai a tsara mishi yadda zai yi zan wani abu a ciki mu kuma matsalar mu Afirka abinda mutum bai so shi ake son a cirasar da shi sai yayi ɗanka bai son karatun boko ba dole bane sai mutum yayi boko zai zama wani abu a duniya shi tana yiwa yana son yayi dinki to kawai ya koyi addini ya je ya koyi dinkin dinkin zai kai al'umma ta ci gaba akwai manya manyan madumka na duniya kuma ana samun arziki ta hanyar dinki amma ka tilastar da shi sai yayi karatun kana zuba kuɗi kana zubawa cikin rijiya mai gaba dubu bai ka bar shi yayi abin da yake so inda ya aikin halatna cikin ko ina muna da bukatar mutane idan ɗanka yana son yi wani aiki ka duba da inda aikin nan na halatta ne mai alkhairi ka bar shi je yayi amma ka ce dole sai yayi gokon waye gaya maka duk mutum sai yayi goko kuma sai ya samu abinci a ciki ba gaskiya bane wannan kuskure ne wanda yake muna aikatawa Abu Huraira ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mashi yace da shi as'adun nasi bi shafa'ati wanda yafi cancanta ya samu ceto na man qala la ilaha illa Allah wanda yace la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi tsarkake a zuciyarsa aw nafsihi rawi ya shakka cikin aw nafsihi ina fata an fahimce ni wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari sannan abu na gaba daga cikin sharuɗan la ilaha illa Allah sai as-sidqu gaskantawa almunafi lil kadhib wanda yake kore ƙarya ya zamanto da gaske kai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina Allah ba mu'minai bane dan haka ba gaskiya suke yi ba kalima abinda sun kafa wato kalimatu haqqin urida biha al batil magana ce ta gaskiya amma kuma ƙarya aka nufa da ita don haka za a yi aiki da niyyar idan ja aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun a gari suka ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne kamar yadda mutane suke yi a yanzu ana neman yadda za a iya halaka ka amana ce ma ana son ka wallahu ya'lamu innaka la rasulu wannan ya itiraz ne aka kawo dan saboda inda ba a kawo shi ba dami da ma'anan maganar za ta canza domin inda Allah ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai anka ce wallahu yashhadu innahum lakadibuna kenan ƙarya suke yi annabi ba annabi bane to sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluh i'tiradin nan ya kamata ka mai dirasa mawdu'iyya me yasa ake yin i'tiradi da asbabu kishi da alwakin shi sai ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ƙaryar da suke yi cikin abin da suka faɗa cewa sun yarda amma abin haƙiƙanan haka yake daga cikin sharuɗin la ilaha illallah waɗanda kawo sai shine malamai suke cewa al mahabba ya zama to kana so kana son Allah wato fiye da kowa ba wai ce an kai baka son kowa sai Allah ba a'a ba haka ake nufi ba a ɗabi'ar dan adam an sanya mishi son waɗansu abubuwa zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth abinda ba a so ka so wani abu daidai da son da kake yi ma Allah ko ka fifita son sa akan son Allah to wannan zai kafirtar da kai qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha Allah ahabba ilaikum min Allah wa rasuli ahabba su suka fi soyuwa gare ku to na aka samu matsala ko ko kuna son ku daidaita son su da son Allah shi yasa Allah ya ce wa minan nasi wato minan nasi mun yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah in kana son so kamar da kake son Allah kare ka ta kare الحب المحبة المنافية للبغض وده ذاك كوري كاما الأمر الله سننكم القبول سيكاك كلمة لا إله إلا الله دمي دون سبب المنافي للرد وده بدي ساكا ميدو تبا su kafirai an ka ba su sai su maido wa idza wato innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wai mun zala li amma waki wanda yake mahaukaci wal iyad billah Allah ya muna tsari sannan kuma sai malamai suka ce to bayan wannan sai kai inqiyad jayuwa asalin qada shine wato abin nan qada shine an ja abu inqiyad kabi kami kawiya al munafi litark wanda ba za ka bari ba wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin kami kawiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah to kaga waɗannan guda bakwai su ne waɗanda an kai ittifaki akan su sai wanda sha'ir ya kawo wazida saminu hal kufranu minka bima siwal ilahi ko min wasu min al awsani ko min al andadi qad uliha wanda su malamai suka ce a shi wannan kafir ce ba wani abu wanda ba Allah ba dama shi na cikin ma'ana ta la ilaha illallah waɗansu kuma suka ƙara nasara shine al qudra ya zama to kana da iko kan kai ga waɗanga abubuwa domin inda awa ba ta kai gare ka ba kenan waɗanga abubuwa ba a mazancan su kai gare ka nuktan mu ta kafin ta karshe akan la ilaha illallah shine abubuwan da ke warware ta abu ne mai muhimmanci shi ma dole abu ne wanda yau duniyar da muke ciki sai an san shi abubuwan da ke warware kalma ta la ilaha illallah abubuwa ne guda goma mafi yawancin abubuwan da ba a faɗa ba za su zo karkashin waɗanda ne ina fata an fahimce ni sai sha'ir yake cewa nawaqidul islami khudha ashara shirkun wasa'itun wa man bil kafara yashukku aw yaqulu ghayra al mustafa أهدى سبيلا ومن يبغض وصفا والهزء بالدين وسحر وكذا من ظاهر الكفار بئس ما احتذى وسوغ الخروج عن ذا الدين كذاك إعراض بغير مين dole na ka san wannan saboda addinin musulunci tauhidi shine jarin ka na tsira ranar tashin alkiyama nawaqidul islam nawaqid jam'i ne na naqida abubuwan da ke wurin musulunci khudha karbi kyauta ruwan Allah ashara guda goma shirkun yin shirka da Allah fi uluhiyatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa fi sifatihi wa af'ali bai dace kai shirka da Allah ba wasa'itun sanya waɗansu abubuwa tsakanin ka da kai da Allah domin nau'i na shirka wani lokaci sanya waɗansu abubuwa wallazina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa man bil kafara yashukku da wanda yake shakka kafircin kafirai Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda ya ce Isa dan Maryam Yesu almasihu Allah na ya kafirta wanda aya ta cikin Qur'ani kuma ba mu muka faɗe ta ba saka ce a kai wai iska haka nan da tun da sun yarda da Allah dai wancan Allah dai to ai tana yiwa wato a shiga aljanna wannan kafirci ne Allah bai yarda da wannan ba wa man wa man bil kafara yashku aw ya kulu gairar Mustapha ahda sabilan ko ya ce akwai wata shari'a wadda ta fi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya ce akwai wata shari'a tana daidai da ta annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in ya yarda da cewa Qur'ani ya fi babu kuma abin da yake daidai da alkur'ani da sunna ta manzo sai ya aiki da son ransa to wannan ba za a kafirtar da shi ba nan ne waɗanda ƴan boko haram da ƴan alhijra wa takfir suke ta kafirtar da mutane ina fata an fince ni aqida ce ta yahudawa nuna cewa akwai wanda yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zama akan shari'a alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila wa man yubghidu sifa da wanda yake kyama duk wanda ke kyamar abinda Allah ya saukar ya hita daga cikin addinin musulunci wa idza dhukira Allahu وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون والهزء بالدين ده إزجلي ده الدين إن كي بكي وتصنى با كد كي داريا وندي كي أي كتاوة طبيعة تكافر زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا جاء بند ذاك إن الدين داريا كأكي إن كابر جيمو أتذكر من يارو كما هكذا إن كان أجي وندو أتي روازك شغا هلال كما هكذا duk abin da za ka yi da musulmin da ba su fahimci addinin ba da masu raunin imani cikin musulmi waɗanda turawa suka ruda da kuma turawan kullun za mu ji abubuwa dama Allah ya faɗa muna wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan katira duk abin da za ka yi ta sun yi ma izgili in ka ɗauki aswaki za ka yi sai a ce gidan Allah kina son shi bai da mu shekara dubu da sun kauce ga bros da makilin shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum babu wani uzuri wanda zaka kawo wa ka kafirta an kare da kai wa sihrun da kuma sihiri kafiri da kai sihiri ka kafirta ayoyi suna nan doka cikin suratul baqara wattaba'u ma tutul shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman malamai suka ce akwai abubuwa wurare guda biyar wanda suke nuna cewa mai sihiri ya kafirta yanzu kuma za mu shiga cikin dambarwar siyasa an shirya mu bokaye da mallam boka wai kaji mallam boka a hada qur'ani kuma da bokanci kuma a ce mallam boka kafiri ne boka ne babu wani abu ya fada abin domin mai jira ke cewa middle way there is not middle way ko ka kama Allah ko ka kama shaitan amma mallan kuma boka a asiti ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya muna sani da haka yanzu matan manya sun shirya da waɗanda suke son wani matsayi na duniya da abin nan waɗanda suke son yanzu siyasa za ta tashi abubuwa waɗanda za a yi a zo a ga mallamai a ce su roƙi Allah a ce a ga boka a ce shi kuma shi na shi aiki yau an tashi aiki ke Allah ya kyauta ya ce wa kaza man zaharal kuffara da wanda ya taimaki kafirai akan musulmi ko da baki ko da aiki wannan ya nuna shi ba musulunci yake so ba bi isa mahtada tir da abin da ya tunkara ko abin da ya aikata ihtada shine wato hanyar da ya kama wa sawwaga al-khuruj an zaddini da wanda yace mutun na yin shi ta cikin musulunci kai ba dole bane sai kai musulunci duk addinin kaga da baka yi kana iya kaita wannan shi ba kafirci ne an gane ko kaza ka i'radun bi ghairi maini sai kuma kauda kai bai karatun addini babu ruwa ne da karatun addini shi ma wannan zai shiga cikin wutar jahannama wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika kadhaka wa kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa nukta ta karshe akan kalimar shahada shine akwai bambanci tsakanin kafiri da kuma mi da kafirci ya an ce wannan kafiri ne ya bambanta da kafirci domin akwai wanda in yayi kafiri ne amma kuma wani ya aikata aiki na kafirci amma bai san kafirci bane shi yasa ga sharuɗan da ya kamata ka bi na farko al'aql mutum ya zama yana da hankali dan mahaukaci ya aikata aikin kafirci muna ce mai kafiri to ya kamata ka sa wanga sharadi abu na biyu albulugu balaga yaro dan shekara bakwai sai yayi aiki irin wanda zai fitar da mutum daga cikin musulunci ana ce mai kafiri ba a san ya shirka cikin kafirai mutum yana bacci sai ka je na faɗin waɗansu kalmomi na kafirci ana ce da shi kafiri bai ba sa abin da yake yi ba annisiyan mutumin da ya mantuwa ya faɗi kalma ta kafirci wani lokacin kai abin mantawa kake yi malamai sun ce maka abin nan ba bai da kyau sai ka ka faɗa sai ba a ce maka kafirci an ce kai wani abin nan an taɓa gaya maka cewa kafirci sai ce subhanallah to in ba mantuwa bane rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sannan kuma bayan wannan sai alƙudura mutum na iya aikata aikin kafirci ko ya faɗi abin kafirci amma kuma mine ne matsala ɗin tilasar da shi aka yi babu matsala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim al qudra sharuɗan imani an ce sai ka kudurta sai ka faɗa to mutum kurma ne kurma da ya ce la ilaha illallah ya kamata a samu mutane su koyi yadda aka faɗa makurma babu mutuwa sai gaskiya sai Allah malamai ya kamata tunda muna samun mutanen da suke magana su zo su shiga musulunci to in kurma ya zo karkara za mu yi wanda Allah wani su koya mu shi kokari su sanar da mu saboda mu sa shi cikin al-ilm sai ilimi ya zo ga mutum duk mutumin da shari'a bata zo gare shi ba maguzawa waɗanda suke cikin daji da'awa bata kai gare su ba kawai za a ce ba za ka cewa waɗanda san ta gare kafirai bane don tana yiwa inda awar ta zo su musulunta suna akan kafirci amma ba za a sumanta su da cewa mabiya saboda idan da'awa ta zo daga cikin su za a iya samu wanda zai musulunta wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha da wanda kai zuwa gare shi dan haka kada mutun ya zo ya ta dauka hukumce hukumce yana azawa ga abubuwan da shari'a ta aza su sai an bincike su baka bincika ba kawai kaje kana ta sakan mutane hukunci musamman yanzu zamanin internet musamman zamanin radio musamman zamanin tv kana ta sakin hukumce hukumce ba tare da ka hankalta ma wato abin nan ba akwai littattafan da suke bayani kan waɗannan matsaloli da ni kawo muku in ka duba akwai shahadatu Allah ilaha illallah na Dr. Salih Abdul Aziz Usman Sindi sannan kuma akwai la ilaha illallah ma'anaha da kuma shurutuha da nawaqiduha an gane ko da fadluha na Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad Raslan sannan kuma wato akwai al-iman arkanuhu haqiqatuhu nawaqiduhu na Dr. Muhammad Nu'aim Yasin sannan kuma akwai wani malami daga cikin malamai a Saudiya ya rubuta doktora akan nawaqidul Islam doktor Abdul Latif akwai kuma manya manyan littattafai da akai akan nawaqid al-Islam akwai littafi risala ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai kuma da drama dai da suka yi Sheikh abin nan malamai sun yi dai bayani kan abubuwan da suke warware ma dan adam musulunci da haka waɗannan abubuwa ne waɗanda dole ɗalibin ilimi ya san su saboda yin da'awa ba wai kawai ɗina ake son a zo ba a bayyana gidan TV da gidan rediyo a watsa karatun ka sama internet a yi maka kabbarori ba shine ake bukata ba laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun tura mun wato aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa fa qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wataala ba akan cancanta kenan ko kuma malakum min ilahin ghairi Imam al-Kisa'i da Imam Abu Ja'far sun ka karanta malakum min ilahin ghairi in mun ka ce malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba to shi ghairukin nan ya kamata ya bi mi ya kamata ya bi ilah to amma kuma sai aka ce ghairuhu shi ko ilahin kin nan kasara gare shi sai an kashe sunan itba'a ne asalin ilahun kin nan damma ce amma min ce ta shiga ciki wanda suka ce ma za'ida amma cikin qur'ani babu za'id ko sila litta'kidi asalin shi wato ilahun ghairuhu malakum to amma kuma min sai ta zo ta shiga kenan an kalli can asalin kalimar damma kamar sai an kace ghairuhu a qira'a ta imamu abu ja'far da al-kisa'i da an kace malakum min ilahin ghairihi an hankalta mu cewa yanzu kalimar tana da kasra shi da suka ce ma al-isba sai aka dauke shi kenan ko ka dauki mahall ko kuma ka dauki asl asluhu mubtada malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba minkin an kawo ta saboda ziyada lit-ta'kid an gane ko ziyadatu ta'kid domin annafi wal isbat suna daga cikin al-hasr wat ta'kid in an ce malakum ilahun ghairu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba kaga wannan ta'kidi ya wato abin da yake hasr mafhumul hasr kuma daga cikin mafhumul ta'kid to amma an ka ƙara min ana ƙara ta gaban mubtada ana ƙara ta gaban maf'ulun bihi ma akhadtu min kitabin kaga nan ma ka kore amma da kace min kitabin ka ƙara yin ta'kidi ma ja'ana min bashirin wala nadhir nan fa'ilina ma ja'ana bashirin wala nadhir to sai ya zamanto da kai nafiyu ya zamanto sarih az-zuhur fil wato fil nafi amma nan kuma ta kuma mi ta kuma at-tansis ta bai da shi kaman matsayin nassi haka abinda malaman usul fiqi sun faɗa wallahu ta'ala alam malakum min ilahin ghayru ba ku da abin bauta da gaskiya in ba Allah ba at-tauhid awwalan in za a fara da'awa za a fara ne da tauhidi an gane ko hadisi na ibnu abbas wanda na cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tura mu'az ya ce mishi innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab za ka zo zuwa mutane ma abuta littafi malamai ne da ka gogormaya da su ba jahilai ba kenan sai ka shirya falyakun awwala ma tad'uhum ilai abu na farko wanda zaka kira su zuwa gare shi ibadatullah ibada Allah a wata riwaya ta Imam al-Bukhari wato ila an yuwahidullah kenan abu na farko ka kira su zuwa su kadaita Allah subhanahu wata'ala shi kadai kesa in za a fara da'awa za a fara ne da tauhidi amma wannan ba shi ke nuna kan tauhidi ɗaya za a tsaya ba a'a za a yi zancen tauhidi sannan za a yi zancen abin da ba tauhidi ba bai yiwa a ce in an ce kan tauhidi ɗaya za a magana to duk sai mutane sun musulunta sannan ka zo kai zancen sallah da azumi da zakka a'a ba haka ake nufi ba dan da yawa da suna cewa a a tsaya sai an yi tauhidi an kare sannan a shiga sallah yo kai akwai wanda sai ka mutu kana da awabe musulunta ba yau suna zaka zancen tauhidi na fata mun shi kadai a'a dukkan shari'a za a yi bayani kanta wanda akwai mas'ala akan wannan halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a shin kafirai za a yi musu bayanin abubuwan da suke na shari'a wanda ba waɗannan ba wanda ba tauhidi ba wannan mas'ala ce tabbatatta ana musu bayani wanda kuma insha Allah ta'ala daga cikin dalili akan wannan annabawan da suka zo annabi shu'aib yace wala tanqusul mikyala wal mizana kaga kakku tauye ma'auni da rashin tauye ma'auni bai daga cikin tauhidi kuma yayi da awa akan shi annabi lut ya ce atatuna dhukrana min alalamin shi yanzu zaku zo ma mazaje su'alu lil inkar korewa yana musu musu kaga wannan yin luwadi cikin kaba'ira shi ba cikin tauhidi shike ba da sauran abubuwa waɗanda malamai suka bayani kansu dan haka sati mai zuwa da izinin Allah za mu tashi akan wannan mas'ala duk da yake wannan aya ta tanye mu lokaci amma tana dauke da fa'idodi masu yawa anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh